اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا a wannan babban masallaci mai albarka cibiyar sunna masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin ɗaya ga watan ramadan yammacin wata rana kenan yammacin alhamis daren juma'a ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1444 wanda kuma zo daidai da yammacin 23 ga watan uku miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2023 muna cikin sura mai albarka suratul anfal ita ce sura ta takwas a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma yadda Allah a yau za mu tashi akan aya ta 22 da yake mu karatun ba tsayawa yake ba muna ci gaba da shi duk sati sati duk laraba a wannan masallaci mai albarka shi sa karatun mu yazo wannan waje daga inda muka tsaya bara insha Allah kafin malamin fara karatu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa da kudura da iradarsa ya raya mu ya kawo mu daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shekara mai albarka ta shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda kuma zo daidai da miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku Allah cikin rahamarsa shi ya raya mu ya ba mu ikon azumin wannan wata mai albarka watan ramadan wanda Allah da kansa yake alfahari da wannan wata Allah yana gafarta duk wanda ya azumi a cikin wannan wata yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ta ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ce wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ko fidyatu da'amu masakin ko fidyatu da'amu miskin faman tadawwa khairan fa huwa khairul lahu وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إذ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن الله تكفى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان ومن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى sai Allah sai ce Allah ta yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa la tukmilu al-iddata wa la tukaddiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an aw ujibu da'wata ad-da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ubangiji Allah ga samu dace da haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya raya mu wasu da dama daga cikin ƴan uwa Allah ya karɓe su wanda muka yi azumi tare da su a bara waccan yau gashi Allah cikin rahamarsa ya mayar da su zuwa gare shi domin kowa zuwa ga Allah zai koma watan wata rana kowa za ka waye gari baya nan to mu da muke nan lokaci ne da Allah ya raya mu don mu ƙara zage dantse da ibada ƴan uwa da dama Allah ya musu rasuwa a cikin wancan shekarar da ta wuce har da wani daga cikin dan uwa dan agaji malam Sulaiman Umar wanda jiya aka yi jana'izarsa ubangiji Allah ya masa gafara mutum ne na kwarai mutum ne wanda ya samu kyakkyawan shaida ba um ba um duk abin da ka masa sai fara Allah ka sa yana gidan aljanna sannan tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen jakada fiyayyen halitta farin jakada angon khadija angon aisha annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda hakken musulunci gabaki daya in ba dan manzon Allah Allah ya aiko shi ba da mu samu musulunci ba yanzu muna cikin duhu ba mu san ma halin da muka tsinci kanmu a ciki ba sai ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da haske hasken da har abada ba zai dishashe ba Allah ka tsara manzon Allah daraja da wasila da shafa'a Allah ka sanya mu a cikin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar gobe alkiyama sannan muna jan hankulan junanmu zuwa ga kyautatawa ‘yan uwanmu musamman musulmai a cikin wannan wata mai albarka. Watan Ramadan wata ne tamkar jirgi wanda idan mutum ya shiga da kayansa, insha Allah zai tsallakar da shi zuwa gidan aljanna. Muna fata Allah ka sa wannan kyawawan ayyuka namu su tsallakar da mu zuwa gidan rahama. Wata ne wanda za ka shiga da kyawawan niyya da kyakkyawar ayyuka da komai da komai ingatattu. Ba a san mutum musulmi ya zamo mai alfahasha a cikin wannan wata ba a san mutum musulmi ya zama mai wargi a cikin wannan wata ba a san mutum musulmi ya zama mai shiririta a cikin wannan wata har ma da sauran watannin to amma wannan watan ana son mutum ya zama daban a cikin al'umma dan dukkan wani abu da ka sani mara kyau Allah yana sa a keɓance shi a can bangon duniya musamman shaidanu da mugayen wasu abubuwa masu cutarwa Allah yakan sa mala'iku su daddaure su ga baki daya da maruruwa a rufe kofofin wutar jahannama ga baki daya a bude kofofin gidan aljanna ga baki daya saboda albarkacin darajar wannan wata ashe za mu so mu ga cewa mun kyautata wa ƴan uwanmu wajen ihsani na yau da gobe wajen ba su abinci siga kudin kashewa tufafi magana kyakkyawa da dai sauransu mu karan kanmu kuma mu dage da yin sallah akan lokaci kuma da azumi kyakkyawa ya zama a cikin azumin mu babu yi da mutane babu alfahasha babu kallon abin da bai dace ba babu zuwa inda bai dace mu je ba duk wannan sai mun kiyaye sannan ladan azumi zai amfane mu idan ba mu kiyaye ba za mu yi da ishirwa amma ba mu da lada ko ɗaya a wajen ubangiji kana tsammanin lada ka sha ruwa sai da ka samu takardarka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai ka je ka samu babu komai sai zero kawai akan takardarka ubangiji Allah ya kare me zai ja mana wannan yawan giba yawan yi da mutane kana azumi manzo Allah ce al-ghibatu ashaddu min az-zina yi da mutum har ya shi zina alhaki wanda yau mu ba mu mai da shi wani abu ba dama manzon Allah ce karshen zamani zai zai zo riba za ta zama tamkar kayan marmarin mutane yanzu mun zo wannan lokacin kenan kaga sai mai fata ubangiji Allah ka kare sannan ramadan wata ne wanda yake buƙatar kowa da kowa ya kyautata ya yi ihsani yake kyawun magana yan kasuwa kuma su sauka wajen farashi da kuma ihsani da sauransu in an yi haka za a samu rahamar ubangiji nan take insha Allah lalle mu yi kokari mu gyara imaninmu ya koyan uwa masu albarka sannan shi wannan jirgi da zaka shiga zaka shiga da shi ne da babbar jaka jakar ita ce sallolin na hulfali na rawatib sannan yawan azkar yawan istighfari yawan hailala yawan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yawan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi yawan addu'o'i wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta koyar da mu insha Allah duk wanda ya shiga da wa'annan abubuwa azkar don Allah da Allah ya taimake shi sannan babban azkar shine karatun alqur'ani idan mai azumi zai rinka yin subu'i a kullun in zai iya a sati ya samu saukar alqur'ani kowane kwana bakwai yana da saukar alqur'ani guda ɗaya insha Allah in yayi wannan ya samu babbar rabauta ga wanda Allah ya bashi ikon yi in ta so daga bakara zai zo fakaifa daga fakaifa zai zo taƙana daga taƙana zai zo daga taƙana zai zo ida a'a ya zai zo a fahimun ya alamu akwai tuti ukula ha kulla hinin bi izin rabbi a nan da yake tashi daga tuti sai nusari'u daga nusari'u sai kulman daga kulman sai sotul hujjurat abin kulman yanzu hukum daga nan sai sutul hujurat daga nan sai nuna jannati wannan idan kai wannan ka tabu ke idan mutum ba zai iya wannan ba sai rinka yin ratibi kullun kullun ratibi izubi biyu ne shi ratibi duk malaman duniya rana ɗaya suke saukewa a wata ɗaya za a sauka ga baki ɗaya yanzu ran juma'a nan da ta wuce da yamma an kanta inna masta biyu da safe asabar an kanta lillazi da mamamin dabba ran ladi an karanta ubarri'u abana wa ila madaina da ubarri'u ranar litinin an karanta ina a wanya alamu da rubama ranar talata an karanta ina wa qala allah da subhana da akra bi abdihi laylan ranar laraba jiya an karanta ina a wannan yare da qala yau da safe an karanta ina kenan da haikin to insha allah yau da yamma kuma za a karanta kafi na al'ada wata gari kuma za a karanta tahi yadda aka saba wannan na al'ada ake kuma sai a ci gaba da sautul mu'minun insha allah to ga wanda Allah ba shi dukan yin wannan ratibi yana da matukar tasiri a rayuwar mutum ya rinka kanta alqur'ani kullun kullun insha Allah qur'ani zai tashi shi ranar gobe kiyama muna roƙon Allah gabaki ɗaya Allah ga ta qur'ani ta ce mu gabaki ɗayan mu a gidan aljanna shine babban zikiri da mutum zai rike ya samu falala a wajen Allah kuma a rubuta sunansa daga cikin yan aljanna kai tsaye kuma duk abin da kai tawassuli Allah ka bani Allah zai baka domin wannan watan mala'iku suna saukowa kullun kullun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne dare ana gafarta mutum dubu saba'in a cikin wannan wata na Ramadan sun ya tsaya tun daga yau in nan mutum dubu saba'in za a gafartawa gobe ma haka jiyi ma haka har ƙarshen Ramadan to ran daren lailatul qadr kuma za a gafarta mutum dubu saba'in sau dubu saba'in Allah zai dauke su gabaki daya ya sa a kai su gidan aljanna bila hisabin wala iqab Allah maji annabi ba hisabi ba ce ne na ce ne ba bincike ba kai daga ina kake ne yaushe ka zo a kai wuce gidan aljanna da rai wannan falla ce ta Allah zalika fadlullahi utihi ubangiji Allah ka ba mu wannan falla ta ka to lalle ne ramadan da yazo ya ku yan uwa mu hankalta lalle da wannan jirgi har Allah ya saukar da mu lafiya zai sauka ne shi wannan jirgi a cikin gidan aljanna ga duk wanda Allah ya sa ya shiga daidai ya zauna daidai zai sauke shi a gidan aljanna yana sauke tafiya da tafkin alkausara kana sha shi kenan kana sha wannan bakar fata ta ga ta yan Najeriya ta yan Afirka kawai ta zube sharar a ƙasa daga nan balarabe kamar tsawon annabi Adamu alaihi salam kyakkyawa mai hanci zoyi mai ido dara dara ba idan ka kamar na yan can in nan ba ina fata an fahimta ka zama kamar annabi Adamu alaihi salam najin ka yana yalki yana sheki yana walƙiya ba mai ba komai ba ta nan huta kaga wannan duka falala ce ta ubangiji ubangiji Allah ka shayar da mu wannan ruwa mai albarka albarkacin wannan wata da muka tsintukan mu a cikin ya Allah muna ƙara gode maka ya kuma kyautata wa iyaye wannan wajibi ne ga dukkan wanda Allah ya sa ya rufe iyayensa a cikin wannan wata mutum ya kyautata wa iyayensa don ya samu gidan rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya zo yayi addu'o'i guda uku akan mimbarin manzon Allah ce in nayi addu'a ka ce amin waye mai addu'ar jibrilu bayan mu cewa amin manzon Allah Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya karba mutlakan kai tsaye daga yana cewa Allah ya la'anci wanda ya riski iyayensa guda biyu uwa da uba bai musu ladabin da zai sa har su cewa ne Allah ya maka albarka Allah baka gidan aljanna ba wannan mutum ya Allah ya la'ance shi manzon Allah sai ce amin yace Allah ya la'anci mutumin da za a ambaci sunanka bai ce sallallahu alaihi wa sallam ba manzon Allah ya ce amin to kaga wannan ba karamar addu'a ba ce a ce an kira sunan manzon Allah baka ce sallallahu alaihi wa sallam ba a ce kuma kawaye gari kai da mahaifiyarka sai kai sati baka zo kaga mamarka ba ko babanka baka kyautata musu ba baka san cin su da shan su ba baka san da suke kwana ba baka san lafiyar su ba wannan ba karamin tabewa bane ga mutumin da ya samu kansa a cikin wannan hali ubangiji Allah ya kare shi duk ɗa na gari shi ne ya ga cewa iyayensa sun kwanta sun san haka ransu kafin shi ya kwanta daga cewa sun ci abin da ransu yake so kafin shi ya cina shi in za ku iya tunawa mutane guda uku da suka yi tawassuli a cikin kogi ai ɗayan abin a cikin kogo a cikin kogo ɗayan abin da ya faɗa kin ya ce kullum ina ba wa iyayena abin da za su ci ran nan sai na zo na same su suna bacci ni ban ci ba ƴaƴana suna ta kukan yunwa su ma ban ba su ba sai ce ya Allah in na yi wannan abin dan kai ne Allah ka buɗe mana wannan kogo na mu fita kogon sai dan buɗe amma ba za su iya fita ba sai da kowa ya faɗi nashi ya ta wasuli da aikinsa sai da suka farka ya ba su abincin su suka ci suka yi dariya suka ce Allah maka albarka sannan ya je ba wa ƴaƴansa da iyalansa suka ci kaga mu yau ba haka muke ba mu yau in mun taso kawai gidanmu muka sani daga mu sai iyalanmu idan ma muna ci a gidanmu mai daɗi ba ma so mahaifiyarmu ta sani daga mun dan soya kwai da dan dankali da dan kaza in muka tayi sallama nan nan za mu ke zan ku koyi har yaushe ana so ne ku sa ga baki daya cin plate ku zauna ku ci tare laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata inji Allah babu laifi ku ci ga baki daya mahaifiyarka ta zo za su rikarta ga jikokinta a sa hannu a ci abinci ga baki daya ita ma idan mamarta ta zo su da kanka kenan duk kusa zuwa cikin babban faranta irin ramadan karim din nan ana ce ana hira ya halatta musulunci bai ce kar ayi ba kuma ne na ƙara kawo damƙon zumunci a wani ashe ana samun abu kaza kaza a gidanka kai Allah sa albarka Allah yi kaza Allah yi kaza amma kai ka boye kana ba wa ƴar wasu mahaifiyarka kuma bata ci ba Allah ubangiji ka mana gafara da wajibi ne mu kyauta wa iyayenmu fiye da kima a cikin wannan wata na Ramadan haka nan mu kyauta wa makotanmu da duk abin da zai musu daɗi mu yi musu abin da zai gyara zamantakewar mu da mu da su mu yi musu mu gaishe su mu ɗaga musu hannu mu kyautata musu wannan wajibi ne daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu sannan zama da kowa lafiya wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce as-salamatu la ya'diluha shay'un zaman lafiya babu abin da ya kamata shi ka zauna da kowa lafiya ka gaida kowa kamar sallama isa manzo Allah ta abshu salama ala man arafta wa man la ta'rif wa dai ta sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum ga wanda ka sani da wanda ma baka sani in ga yanka ka sauke haƙƙin da yake kanka na addinin musulunci Allah ta wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba kenan idan muka yi wannan musulunci zai ƙara tsayaita kuma Allah zai sa ƙauna a tsakani dama manzo Allah ta al'arwahu junudun mujannada rayukan musulmai muminai dandina ce abin tarawa a waje guda daya baka taba kallon mutum ba in ka kalle shi kaje wannan yana ƙauna ta kai ba kana ƙaunar sa wani kuma kana kallon sa sai kaje wannan baya ƙauna ta kai ma kaje jinin sa bai dauke ka ba ana samun irin haka a cikin mutane to lallai mu yi kokari mu sallama muna kyauta wa ‘yan omu musamman a masallatanmu inda muke zuwa salloli a cikin wannan wata mu cika masallatai mun rinka zuwa da ‘ya'yanmu ƙanana don su saba da zuwa masallatai saɓanin wasu guraren yanzu an fara hana zuwa masallaci da yara wannan ba ƙaramin illa ba ne ana zuwa da yara ƙanana masallatai tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don su tashi da addinin musulunci kuma ana ba wa yara taro da kobo don su saba sa taimako tun suna ƙanana daga cewa kuɗi ne ba ka ba mu me za a yi a taimako za a yi na masallaci kuma ku je ku sa naku baban su ya sa su ma su saka ko da naira biyar ne ko da naira goma ne yanzu nan ana nuna wa yaran tarbiyya a musulunce su ma su koyi irin waɗannan halaye kyakkyawa ko da sun girma su rinka taimakawa addinin musulunci kuma za su tashi da iya sallah da zama mai kyau da sauransu shi sa malamai suka ce in ga mutum ya iya zaman sallah ya iya zaman tahiya ya iya ruku'u da sujjada to tun yana karami ne aka koya masa amma in yana karami ba a koya masa ba to in ya zana za a ganci ya wani haka ya wani bangare haka kamar zai kare to tun dama can baya yake ba zai iya ba ubangiji Allah ka kare in mun zana da kowa lafiya Allah zai ba mu kyakkyawan arziki na duniya da lahira insha Allah sai kuma yin in ihsani kamar yadda muka yi bayani wannan watan yana buƙatar ihsani in da dama suna buƙatar taimako gaskiya na abinci a cikin wannan wata wasu kun san su wasu ba san su ba ubangiji Allah ka tallafa mana ga baki ɗayan mu sai nasiha ga yan kasuwa wanda muna ƙara muku jaje da addu'o'i kamar yadda muka yi muku a baya muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa khalifna khairun minha abin da ya faru ubangiji Allah ka kare mu wannan kuma abu ne daga Allah dukkan abin da kaga ya faru abu ne daga Allah ba za ka daura shi ka ce wani ko wani ko su wani ba haka Allah ya rubuta abin zai faru tun alayhin mahfuzu kuma ya riga ya faru la iyaka an yi asaran dukiyoyi masu ɗimbin yawa bidiyoyin kuɗi sun halaka a Monday market da sauran inda wuta take tashi muna roƙon ubangiji Allah ka ninka wa ƴan uwa ninkin ba ninkin abin da suka rasa duk wanda ya asara ubangiji Allah ka ninka masa abin da ya rasa ya Allah sannan Allah ka kare faruwar irin wa'annan abubuwa a gaba ya ubangiji sannan wannan jaje ya hada ga gwamnatin jihar Borno da kuma mai martaba shehun Borno duk wanda yake da fada a muna mika jajen mu da kuma tabbatar da ta'aziyya akan wannan musiba da ta faru a wannan jiha mai albarka domin komawa baya ne ba ci gaba bane ubangiji Allah ka yaye mana gaba ki ɗayan mu yan kasuwan mu kuma Allah ka ba su dangana da haƙuri da jurewa sannan Allah ka shirya halayensu wajen kasuwanci musamman kasuwancin da ake yanzu akwai riba da yawa a ciki idan kuɗi hannu ne naira dubu goma idan transfer ne sha biyar wannan haramun ne mutulakan kowa ma zai ce maka haramun ne musulunci bai da kulla ciniki biyu ba akan abin siyarwa guda ɗaya malam misala ce wala ya juzu bai a tani fi bai akin wahidati bai halatta a kulla ciniki guda biyu akan abin siyarwa guda ɗaya ba yanzu idan kuɗi yanzu yanzu ne gashi naira goma ne amma idan kuɗi taransafa zan tura ba taransafa ba kuɗi ba ne ha in yi yawo a tsaron samaniya ba wajen ka zai zo ba sai ka ce shi sai an ƙara to wannan haramun wallahi haramun ko wani zai baka naira ɗari ya ce ga da kayan naira ɗari ka sayar min naira bakwai saboda kana buƙatar kuɗi wannan shi ma haramun haramun yanzu abin da ake kenan abin da ake ta yi kenan to wannan Allah ba zai bari ba wannan yana ɗaya daga cikin hukunci na ubangiji Allah ya saukar da wani abu daban wanda zai zama izina da jan kunne ga wa'azi ga dukkan al'ummar musulmai ga baki daya abu ne wanda ya shafi kowa cin riba da ake yi sai wanda Allah ya kiyaye dama manzon Allah ya ce wa man lam ya'kul riba asabahu min gubariha shay'un duk wanda bai ci kudin riba ba ma to dan kura kuran zai zai sami kana gida akram kallah imam zaka ga wannan kadan mana fatiha a je kudin ruwa da aka bashi sai kuma na jin daɗi nan za a je a tafa da su za a sai kaji za a kai gida ya je kana da kai ai malam wala kai kirki ashe ashe ashe kai kawai kudin interest kake ce maka da labari to wanda ya ci kudin interest kuma ne matsayinsa ne matsayinsa a wajen Allah za su yi faɗa ma da Allah Allah ce ya shirya fa'azano bi harbin minan lahi wa rasuli za su yi faɗa da Allah. To ba duk duniya malamai suka ce ba mutumin da Allah ce ya shirya za mu yi faɗa da shi sai mu cin kuɗi ruwa. Kenan wannan ba ƙaramin illa ba wanda kuma yau ya zama mana tamkar wayewa. Haka nan masu POS abin da suke haramun duk wanda zai ba da naira dubu ɗaya zuwa naira dubu goma laransa shi ne naira ɗari ɗaya kuɗin guminsa kuɗin aikinsa. tun da kan haka ake yi wannan halal ne dubu ishirin ɗari biyu dubu talatin ɗari uku wannan halal ne amma dan zalunci yanzu dubu ɗaya ka yanke naira ɗari ɗaya kowane dubu kana ɗari ɗari ko kowane dubu kana ɗari biyu akwai wanda aka yanke masa ɗari uku uku aka ba shi ɗari bakwai bakwai ɗan ɗin zalunci ne wani to Allah in ya saukar da fitina gabaki ɗaya musiba za ta shafe wanda ya yi da wanda bai yi ba wattaɓo fitan tallata su banyan da zina galaban minkum shi ne abin da ya shafi al'umma yanzu ubangiji Allah ka gafarta mana Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna Allah ka mana gafara ga baki ɗayan mu Allah ka yaye wannan musiba a cikin garin Maiduguri da kuma wajen Najeriya ma ga baki ɗaya Allah ka taimake mu da taimakon ka sannan bayan wannan a lallai ne ya ku ƴan uwa masu albarka bari kyawawan ayyukan musu zama wani jirgin ruwa ko jirgin sama kamar yadda na faɗa kamar yadda malam mai riyadu salihin ya faɗa ta inna lillahi ibadin futana tallaqu dunya wa khafu fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin wadan sai sai sai yace ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna abinda suka riki duniya kenan mutanen kirki mutanen bayan Allah na kwarai na da sadaki duniya tamkar jirgin ruwa kawai wanda za ka ɗan tsallaka da su zuwa wani waje zuwa gacin kogi daga nan kuma kafin inda dare ya maka haka duniya take a wajen kawai nan kogin daga nan zuwa can nan ne rayuwar duniya domin sai muka riƙi rayuwar duniya take permanent rayuwar lahira kuma tamkar take temporary haka muka riga kowa yanzu dan duniya ba abin da ba zai yi ba ba abin da mutum ba zai yi ba haka ne ko menene mutum zai iya yi ya kashe dan uwansa ya sha jini ya ci nama mutum ya yi kaza don ya samu abin duniya shi kuma bai shawara da Allah ba shekara nawa zai yi a rayuwarsa bai shawara da Allah ba ko ya shawara bai shawara da manzon Allah yake a amaru ummati 60 aw 70 ko 70 aw 60 60 aw 70 sai ta Allah man yatajawazu mun shekarun al'umma ta 60 ne ko 70 kadan ne suke ketare haka shekara 60 in kai to kai ma ba sai an gaya maka shekara 70 in Allah ya raya ka wannan falala ce kuma kake zonta Allah 71 zuwa sama kana cikin bonusan ubangiji tun daga shekara 60 malamai suka ce ana ɗage alƙalami akan mutumin da ya yi furfura guda 60 a jikin shi wani ƙaunin ba aka ce furfura guda uku ba a rubuta maka zunubi sai lada to kai kuma ba za ka ji kunyar ubangiji ba in za ka aikata zunubin ka tuna Allah yana kallon ka kuma ya san abin da za ka aikata da abin da kake nufi a cikin zuciyarka ba ka wannan tunanin ubangiji Allah ka shirye mu ka gafarta mana dukan kusakuran mu kalle jin tsoron Allah wajibi ne a gare mu ya ku yan uwa dukan kowa da kowa a rayuwar mu da muke rayuwa a cikin wannan duniya mai albarka sannan sai jan hankali ga yan uwa yan nafiyar da suke kokarin ɗauke wayoyin mutane mun sha yin addu'a gare ku Allah ya ba ku nasara mun sha yin addu'a gare ku ji tsoron Allah amma har yanzu abin bai canja ba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku canja wannan ɗabi'a ta ku in kuna so Allah ya ba ku kuɗi na halal in kuna so kuma Allah ya ji ɗan ku ranar gobe har kiyama tun daga nan gidan duniya kuma ku samu arziki mara iyaka duk wanda ya manta kayansa ka kai masa har gida in ka san gidansa in ga haka Allah zai taimake ka addu'o'i ga sarakuna da sauran shugabanni da kowa da kowa wannan wajibi ne gare mu gabaki daya kullum na sha bayani ba a zagin sarakuna ba a zagin shugabanni zagin su yana ƙara fantarar da su malamai suka ce kamar direban jirgin sama ne da muka wa jirgin sama gaba ki ɗaya mutum ɗari biyar ne a cikin jirgin sama ana cikin tafiya an kai tsananin samaniya jirgin sama da kake gani in ya ga hadiri zai ratsa hadiri kana jin kamar gargajiya ne a kan kwata yana burbuɗu ruwa in mutum bai saba shiga ba cikin sai yana kullu dake-dake a wajen haka jirgi yake to zaga da kai Allah ka samu faɗo duk kowa mai mutu kamar haka kake shine zagin shugabanni da kake amma an kaiwa shugabanni addu'a abu ne wanda kake cewa ubangiji Allah ka shirya mana shugabannin mu jagororin mu direbobin mu har Allah ka kai mu gaci tare da su gaba gida amma kai sai kake zagin su wannan kana musu addu'a gani ake ma tamkar wani abu suke baka na kuɗi wallahi tallahi ba ka ba mu ko sisi kawai muna musu addu'a ne la nuridu minkum jaza'an wala shakura dan Allah ubangiji subhanahu wataala ya sanya imani da tausayin talakawa a cikin zukatansu da kuma kyautatawa al'ummar jihar su da wannan jiha da muke zaune a ciki da kuma Najeriya gabaki daya da duk lokacin da muka yi karatu zamu yi shiya gabanni addu'a ubangiji Allah ƙara lausasa zukatansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yarju al-qadara illa ad-du'a babu abin da yake juya kaddara sai addu'a ko da shugaba ya so wani abu mara kyau albarkacin addu'a ni na yi wani ya yi wasu sun yi Allah sai ya juya zuciyarsa sai ya wani abin da ba shi ya yi miki amma in na hukar mimbari na la'ance shi na zo wajen karatu na zazzage shi wancan ma ya yi haka wancan ma ya shi za a samu salaha har abada ba za a samu salaha ba da haka yana ganin hankulan mu gabaki ɗaya mu iya bakin mu wajen zagin sarakuna da gwamnoninmu da shiyagabanninmu da duk wani wanda ka san wannan shine sama da kai tun daga yayunka da kannanka da makotanka da baffanninka da duk wani wanda ka san wannan yana sama da kai ka kiyaye aibata shi da zagin in yi abin da ba daidai ba kira shi ka masa nasiha wannan daidai ne har shugaba da kansa ana masa nasiha in yi kuskure haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da haka lalle muna musu addu'a ubangiji Allah ba su jagora wajen kyawawan ayyuka da suke yi musamman gashi wannan karan mun yi zaɓe lafiya a wannan ƙasa mun yi zaɓen shugaban ƙasa lafiya mun yi zaɓen gwamna lafiya kuma shugaban ƙasa Allah ya taimake mu gaba ɗaya albarkacin addu'a kowa a Najeriya da yake cewa Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi haka ake faɗa ko ba haka bane kowa haka yake faɗa saboda me yasa aka ce jiki makaici sai gashi ana alwashin za a ture musulunci za a mutsike hancin musulunci Allah yake wa dinil haqqi li yudhhirahu ala ad-din kullihi Allah sai ce to musulunci ne zai rinjaye ko da ba duk wani musulmi ko ba komai za ka duba abin da mutum ya daga tutarsa ka zaɓe shi don shi ba don shi mutumin wane ne ba kuna fahimta ta ba don shi mutumin wane ne ba mutum ya zo da rigar musulunci yanzu musulunci kake zaɓa ba shi kake zaɓa ba sai ne fata su in kar Allah ya ta su ba wa musulunci kunya su da aka zaɓa a tutar musulunci da rigar musulunci Allah ka sa kada su ba wa musulunci kunya Allah ka sa su yi musulunci aiki tuƙuru Allah ka sa kuma su kyautata adalci a cikin wannan ƙasa gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta wannan shine abin da nake musu kyawun fata da kuma addu'a a kansu tare da sauran gwamnonin mu gabaki daya wanda Allah ya ba su nasara a cikin jihohin su Allah ubangiji ya taimake mu gabaki daya sai godiya da dukan majalisar malamai ta wannan makaranta masu jefo ayoyi tun daga yanzu muna da kuma ubangiji Allah ka saka kowa da askari Allah ka saka da agajiya Allah ka saka kowa ayoyin Qur'ani su jike mu ranar gobe alkiyama inda muke jefo ayoyi Allah ka sa gidan aljanna ranar da ake walima mu rinka jefo ayoyi haka Allah ka taimake mu muna godiya ga waɗanda suka dauke ɗawainiyar wannan karatu na bana wanda bara ma sun ɗauki karatu kuma suna ɗauka bana an samu ci gaba wasu yan uwa da dama sun dauke ɗawainiyar karatu cikan mu a gidajen rediyo muna roƙon ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi musamman akwai ɗaliban makarantar albarkar islami da tafiz da qur'an ismun nisa bangaren mata asabar da labi Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi duk wanda ya tallafa da gudunmawa ko ɗaukar ɗawainiyar karatu ubangiji Allah ka sa wannan ɗawainiya a cikin mizaninsa Allah ka albarkaci rayuwarsa Allah ka albarkaci zuri'arsa Allah ka sa albarka a cikin dukiyarsa ya Allah wayannan ɗalibai kuma Allah ka bar kyakkyawan karatu mai albarka ya ubangiji sannan waɗanda suka taimaka wajen gyara wannan waje na karatu kamar tun da gyaran lambatu da sauransu da rufe shi da wanda suka taimaka da kuɗinsu da wanda suka taimaka da shawarwari da guminsu da sauransu kowa ubangiji Allah ka saka masa da gidan aljanna haka dukkan makotanmu kudu da arewa gabas da yamma duk waɗanda suka ba da haɗin kai a gudanar da wannan wa'azi da gudanar da addinin musulunci da kula da wannan makaranta mai albarka ubangiji Allah ka saka wa kowa da alkhairi muna roƙon ubangiji Allah ka haɗa zukatanmu a waje ɗaya ka sa mu gudu tare mu tsira tare ya ubangiji sannan haka nan masu sawa a gidajen rediyo da yan social media wanda kullum muna tare da su ba dare ba rana ubangiji Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka albarkacin rayuwarsu da dukkan zuri'ar su gabaki ɗaya tare da mu baki ɗaya ya Allah sannan sai masu masu ƙarawa masu ƙarawa juna sani ko masu taimakawa juna wajen buɗe baki a cikin wannan wata musamman mata kenan masu soye-soye daga shigashe da dafe-dafe ubangiji Allah ka saka wa kowa da alkhairi muna addu'a tun daga farkon wannan wata mai albarka Allah ka sa kada a gajiya da wannan aikace-aikace na alkhairi Allah ka sa a cikin mizanin kowa ya Allah wanda ya taimaka Allah ka sa a mizanin sa wanda ba shi da halin taimakawa Allah ka ba shi ikon taimakawa ka taimaka mana gabaki daya Allah kuma ka hada kanmu ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali gabaki daya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sawmu as-sawmu li inji Allah azumi na wani as-sawmu li yake azumi na wani azumi ba wanda ya kalla dan azumi sai Allah a cikin hadisin Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu amali adama lahu illa siyam Allah ke fa innahu li wa ana ajabibi azumi na wani kuma ni ne zan yi sakamako da shi wa siyamu junnatun azumi innan garkuwa ne gabarin shiga wuta ga duk wanda yayi shi wa idza kana yawmu sawmu ahadikum idan ya kasance ranar azumin ɗaya daga cikin ku to kada yi yashashiyar magana a rayuwarsa kamar yadda muka yi bayani a baya kuma kada yi tsawa ya ɗaga murya wala ya sahab da sauransu fa in sabahu ahadun ko idan wani mutum ya zo ya zage shi ya ce masa inni imru'un sa'in ni mutum ne mai azumi kawai sai ka koma ka je ka zauna ubangiji Allah ka taimake mu muna fata insha Allah wannan takaitaccen jawabi insha Allah ya wadatar da mu muna roƙon ubangiji Allah ka sa albarka a cikin wannan azumi da muka fara yau Allah kuma ka ba mu nasara a cikin tafsirinmu na bana za mu tashi akan illa sharrar dawabi malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حقيقة أبنجي مجرمات أفكايتي inna sharar dawabi lalle kaga mafi sharrin masu rarrafe a bayan ƙasar duniya inda Allah a wajen Allah asumu sune kurare albukum sune baibaye allazina sune waɗannan da la ya'qilun ba su da hankali me ake nufi da wannan aya mai albarka Allah ce mafiya sharrin masu rarrafe a bayan ƙasa a duniya babu kamar kurare su wane ne kurame shine mutumin da zai kau da kai gabarin jin gaskiya an gane ku man idza sami'a man idza sami'a al-haqqa samata shine wanda idan ya ji gaskiya sai ya kunce da ganga an masa wa'azi Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ya toshe kunnensa yayi kamar bai ji ba ya ci gaba da aikinsa na saban Allah irin nada to albukumu sune bebaye wane ne baibai wanda ya san abu idan wani ya tambaye shi menene gaskiyar hakikarin wannan al'amari sai ce eh to wannan al'amari ne kamar ne ma ya bincike daga ba ya san abun ba zai gaya maka in ka ƙara tambayar sa ni da kake nema sai ce ka bari sai mun haɗu kai kuma shine madogararka to ka zai zo ne ya zama bebe kenan na addini ba ya so ka gane addinin musulunci ko ka zo ka same shi an yi wa'azi da alƙur'ani an ce kaza an yi wa'azi da alƙur'ani da hadisan manzon Allah an ce kaza ni kuma a tunani na a ra'ayi na kaza kaza ni Allah gafarta malam wanne ne daidai ne to anan ana so malam in ya wayar maka da kai ya biya maka abin da yake daidai abin da yake gaskiya amma idan ya shiru ya ɗi motar da kai ya biya maka wata magana ya zama baiban malami ke bulli da Allah kada shine wanda yake kauda kansa da barin furta gaskiya Allah kare Allah ce allazina sune waɗannan da la ya'qilun ba sa fahimtar alqur'ani ba su da hankali da su gane menene alqur'ani kawai haka suke tafiya sunnun bukum umyun wa hum la ya'qilun Allah ce misalin su shine kamar allazina yaqdu ma la yasma'u illa du'a'an wa rida'a sunnun bukum umyun fa hum la ya'qilun misalin su haka yake inji Allah misalin su irin waɗannan haka yake kaga mutum yana tafiya kansa a kife kafarsa a sama to wannan yaushe zai fahimci abin da ake amma yaushe mukibban ala wajen yi ahada amma yaushe sawiyyan ala siratin mustaqim dan jama'a wanda yake tafiya da kafafunsa yana miƙa hannayensa gurin sha'awa yana sallama shine yafi daidai ko wanda yake tafiya da kansa yana tsalle tungur tungur kafar kuma tana sama shi yafi daidai wannan yafi daidai mai tafiya da kafafunsa har kenan ba wanda ya kai Allah ke misali to yanzu wanda yake kan shari'a shine akan daidai ko da yake kabbata wanda yake kan shari'a menene shari'a yanzu anan shine alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yake kan wannan tafarki tabbas yana kan shari'a na har abada har illa ma sha Allah su kuma hadisan manzon Allah daren su da ranar su duk abu ɗaya ne gaba ki daya ina fata an fahimta dan haka babu abin da zai karkatar da su kuma babu abin da zai canja su canjin zamani baya canja Qur'ani canjin zamani baya canja hadisan manzon Allah canjin zamani baya canja littattafan fuqaha kullum wayannan ukun haka su in ka kama su kuma ka kama hanya madaidaiciya Allah ka kama na gare sai Allah sai ce ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وبنجد يتئرن وتألم منافقي ولو علم الله فيهم خيرا da a ce Allah ya san akwai alkhairi a cikin jin wa'azin da suke yi Allah ce la asma'ahum da ya yadda su wa'azin sun fahimci gaskiya da sun fahimta da sun daina irin wannan munafurci da suke yi Allah ce walau asma'ahum da kaddarawa inda a ce za a ji yadda su wa'azin ma su ji a kunnuwansu Allah yake da tawallau da sun juya da baya sun kau da kai an gane ku wahum mu'ridun su suna masu bujirewa ba za su ji wa'azin ba mutum ya ji wa'azi saboda tsabar munafurci sai ya kau da kai ya juya baya ya yi kamar ma bai ji ba isa Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ce lahum qulubun suna da zukata la yafqahuna biha amma ba sa fahimtar komai da zuciya zuciyar ta duniya ce lissafin duniya lissafi na kuɗi an iya yanzu ai maka lissafi kaza kaza kaza fa ai wannan kaza ne an yi wannan amma aya a lamba kaza bai sani buɗe sura kaza bai sani karanta sura kaza bai sani an ga wannan zuciyar sa arab kana take walahum a'yunun suna da idan dina inji Allah amma la yubsiruna biha ba za iya kallon gaskiya da wannan idan dina in ga ta dauko alqur'ani ga aya ta ce kaza ina ne wannan ina ne eh bai sani ba baya kallon gaskiya da wannan idan ga idan yana kallon amma ya iya kallon talabijin ya iya kallon waya ya iya whatsapp ya iya chatting ya iya tuta ya iya tigo ya iya ya shiga ta ya kalla ya yi ya iya waɗannan abubuwa amma ya kalli alƙur'ani bai iya ba sai waɗannan abubuwa kawai ya iya a rayuwar haka ga idan dinan amma baya kallon gaskiya da idan dinan wani hum a'yun la yusiruna biha sai Allah ce walahum azanun irin waɗannan kuma suna da kunnuwa za ka kunnuwan falafala ga suran kana kallon amma la yasma'una al-haqqa biha ba sa jin gaskiya da wannan kunnuwan yanzu qur'ani da an fassara da ba a fassara ba kai mai ji in ji ya san yake karantawa gaskiya yake karantawa ya san kuma maganar Allah ne to amma duk mutumin da baya san gaskiya duk bayanin da zaka yi sai ka ji abin da yake ba ka ji abin da suka ce ba ka ja juya ko ka ji ma ya dan zage mu ko ka ji ma wani cikin ma yake a iya wani haka haka zaka ji ana faɗa saboda mutum baya san ga kunnon ya ji amma baya fahimtar gaskiya da kunnon ubangiji Allah kare Allah ta ulaika kaga irin waɗannan mutane kal an'ami kamar dabbobi suke inji Allah Allah da kai bal a'a a zalmin su fi dabbobi ma bata yanzu dabba idan kana bata abinci kana jin muryarka kawai in kai sallama assalamu alaikum kana in ba ta san kai ne wallahi rago ba ya san kai ne akuya ma ta duk dabbobin nan har kaji in kana ba su abin sun san kai ne wannan tana kare bare da musa bare zaki duk sun san ne ba su abinci da amma shi wannan bai san ne karantar da shi rayuwa kyakkyawa ta duniya da lahira sai Allah ta kura ka kal an'ami balhum abal wannan kamar dabbobi suke kai har ma sun fi dabbobi bata to kaga kenan sai mu nemi tsari ubangiji Allah ka kare da lokacin da aka mana wa'azi sai mu tsaya mu saurari wa'azi da kunnuwan basira kuma in bada hujja sai mu je mu duba shine amfanin jin wa'azi kenan ba kawai mu ji haka mu tashi sai mu tafi ba me kabbara mu je kai wai wai masha Allah ba wannan bane ka je ka yi aiki da shi ka dabbaka shi shine amfanin jin wa'azi ubangiji Allah ka sa mu na gane sai Allah sai ta
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى يكي يا أيها الذين آمنوا يا قول نسكي إيماني دا الله استجيبوا لله وأمسكرا الله وأمسكرا الله قباكي لينكم gabaki ɗaya mu amsa kiran Allah walin rasul mu amsa kiran manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza da'akum idan manzon Allah ya kiraye ku lima yuhyikum ga abin da zai raye zukatan ku na lamarin addini an gane ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira a zo a taimaka a zo a saurari mai Allah ya ce me za a yi me ake ciki gabaki ɗayan mu mu amsa mu ce sami'ina wa ada'an kuma wannan kiran har gobe har tashin alkiyama in Allah yake manzon Allah ya ce to gabaki ɗayan mu mu amsa babu babu ce ne na ce ne babu kaucewa babu wani zan yi wani abu kaza na bar wani abu kaza kar ka yi imani da shashe ka bar shashe a batu min na bibu abu da ta yi batu furuna bibu abu Allah ka fama da za a mun yi fado zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al qiyamati yuraduna ila ashaddi al azab amma Allah da gafirin amma ya'malun wa ta'malun ina fata an bayyana to haka kenan a ce mutum zai imani da shashen dokoki na Allah abin da yake so za ka yi imani da shi abin da ba ka so kuma ba za ka yi imani da shi ba to musuluncin gaba ki ɗaya bai maka amfani ba shi musulunci ana shigansa ne gaba ki ɗaya kamar yadda Allah ke ya ayyuha allazina amanu dukhulu fi silmi ko fi salmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubinun ja'alna ya ku wanda kuka ce kun yi imani da Allah ku ga musulunci gaba ki ɗaya ko man kai zama na musulunci ko manka shigarka tafiyarka zamanka mu'amalarka suturarka hularka takalminka sallarka nafilarka zamantakewanka shiganka gida fitanka gida zamanka da iyali koman ke zama na musulunci kowa ya samu kyakkyawar shaida a cikinmu gabaki daya domin shaidar duniya ita ce shaidar lahira a baka kyakkyawan shaida na fa alhamdulillah mutumin kirki ne mu'amalarsa ta musulunci ce yana kwatanta irin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a samu rayuwar ka daban ɗabi'ar ka daban sai kuma kana da awa da sunna to sunnar ka bata maka amfani sunna ka daban kai daban a same ki kyakkyawan shiga ko man ka daban ko man ka daidai hatta tun daga askin ka ya zama daidai askin ka daidai gemun ka ma daidai eh in kai haka shine sunna ke an ganka an ga sak bid'a kuma san amma kana wani abu daban an gana kowa da san wani abu daban an gana kowa da wanda an kasa biya biya kana jin zaka zaka wanda manzo Allah ya riga ya hana tintin sai kuma kana da awa da sunna kaga hadin sunna saka da saraba ka shigo gaba ki da yawa Allah ubangiji ka samu na gare ubangiji subhanahu wataala sai ce ku yi sani lalle irin wani abubuwa in manzon Allah ya kiraye mu to mu zo gaba ki ɗaya mu da ƙarfin mu da jikin mu na daga lamarin addini mu zo mu taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'alamu ku sani in ji Allah, annallaha lallai Allah ya hulu yakan tsare ko yana tsare bainal mar'i wa kalbihi tsakanin mutum da zuciyarsa. Allah yana tsare tsakanin mutum da zuciyarsa. Domin zuciyar kowa a ɗan tsakanin in yatsun Allah guda biyu take haka. In Allah ya sai juya sai mutum ya zama kafin. In ya sai tabbatar da zuciyar akan musulunci, akan imani. isa manzon Allah ya koyar da mu Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubi thabbit qulubana ala da'atik Allahumma ya ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala da'atik duka wannan ana son mutum ya rinka yawan fadan wannan Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya sarki mai juyar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka in kana faɗan wannan kullum insha Allah za ka dawo akan addinin musulunci kuma akan tabarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka nan in kana iyalanka ne sai ka sa jami'i sabbir qulubana ya muqallibal qulubi sabbir qulubana ala dinika ana san mutum ya dage da yawan faɗin wannan insha Allah Allah zai tabbatar da zuciyarsa akan addinin musulunci amma mutane da yawa Allah yana tsare tsakanin zuciyarsu ba za su manci addinin musulunci ba ai dan ai dan take ne in aka ce Allah ya ce annabi ya ce wane ne zai kawo tangarda ko mutuce bai fahimci wannan ba ai babu shi to amma sai ga wani yana sallah kuma sai ce shi ba haka bane shi bai fahimci wannan ba wani ma zai iya cewa ƙarya ne abin da ka faɗa to kaga wannan Allah ya tsare fahimta daga cikin zuciyarsa amma idan Allah ya so ya fahimta nan da nan sai ga kuma Allah ya kawo shari'a Allah ya gane da mu gaba daya muna roƙon Allah Allah ka ƙara mana shari'a da haka Allah tace wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ku sani lalle Allah yana tsare tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu kuma lalle shi yadda al'amarin yake wa annahu ilaihi tusharun zuwa ga Allah za a taro ku gabaki daya a taro kowa da kowa a tsaya a gaban ubangiji kuma Allah ya yi kowa sakamako da ayyukansa ina ga zamu tsaya akan gabar wannan aya insha Allah zamu tsaya akan wata kofi dan sallatin shi banna ladina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab domin tana da dogon bayani kan insha Allah alhamdulillah ya zalik na'am amin rabbal alamin Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Allah saka mata da kai. Jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Abun da muka kanta na daidai Allah ka ba mu dadarsa. Kuskure da muka yi Ubangiji Allah ka mana gafara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كم لدى مكتابة يوم أنا قد دعا الله قد أمان رحمه Allah ka ji kan dukkan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu ka da imani Allahumma ghfir lahum warhamhum warhamna ba'dahum ya arhamar rahimin Allahumma ghfirhum bima'in wa thalj wa barrin wa naqqihim min adh-dhunub wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas warhamna Allahumma jatina ila ma taru ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin ni tawassuli makan da ajin ku sai dukkan bukatun alkhairi Allah ka biya mana duk abin da muka sa gaba ubangiji Allah ka biya mana dukkan bukatun alkhairi ya Allah ya da muka taro anan Allah ka tara mu gidan aljanna yan kasan mu Allah ka ba su riba mai albarka ba su neman jari Allah ka ba su wanda jarin sa yayi kasa Allah ka daga masa wanda jarin sa ya karye ya ubangiji Allah ka tallafa masa ya Allah wanda yake nema a wajenka ubangiji Allah ka bashi ya Allah wanda wata matsala ta wuce masa gaba ubangiji Allah ka yi mana maganin dukkan matsalolin mu ya ubangiji ya Allah marka lafiyar mu da gida da na asibiti da masu lafiya da tsaye gaba ki ɗaya mu ya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya da rafi ya Allah ka ba mu cikakken lafiya da zaman lafiya a wannan jiha mai albarka jihar Borno a cikin wannan gari mai albarka garin Maiduguri ya ubangiji Allah ka taimake mu da taimakon ka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka saukar da albarka da ni'ima ya ubangiji ya Allah ka saukar kayan masarufi ya Allah Allah ka sa in ka san musulun ɗayan bonanza a cikin wannan wata na Ramadan kamar yadda muke jin kasashen waje su ma suke yi a Saudiya ana yi a Dubai ana yi a ina ana yi Allah ka sa ƴan kasan mu abu naira dubu ɗaya sai ɗari biyar ubangiji Allah ka ba su ikon yin haka ya Allah kasashen annama suna yi inna lillahi annama suna yi a Ramadan ta eh suna discount a Ramadan to annama suna discount bare musulmi ubangiji Allah ka ba mu ikon Allah ka sa kowa kawai ya manna komai da ka sani kawai nis nis mana rabin kuɗin kawai eh a rage gaba ki dai insha Allah ubangiji Allah ka taimaka mana ya Allah ka taimaka ya ɗanka sau ɗan matan mu da zawaran mu Allah ka ba su abokan aure na kirki samaran mu da tujuran mu Allah ka ba su abokan aure na kirki Allah ka taimaka mana ya Allah ɗan wani dama wannan karin sun samu aikin post na police da kuma wasu daga cikin su jami'an tsaro na farin kaya da makamantan su muna roƙon ubangiji Allah ka sa albarka cikin ayyukan su ya Allah Allah ka tallafa musu Allah kuma ka yawaita mana irin su a cikin addinin musulunci Allah ka sa su yi musulunci aiki da abin da suka daura ya Allah ya Allah muna jaddada ya Allah godiya da addu'a ga dukkan malaman jihar Borno musamman a madadin mai girma Chief Imam Laisu Ibrahim Ahmad Allah ka saka dukkan malamanmu da alkhairi Allah ka ba mu nasara Allah ka samu dace da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni tawassuli makanta ajin ku Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم انصرنا بغير حساب ولا يقابل يا ارحم الراحمين وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر لنا أمورنا في الدارين يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين